a ina za mu tashi a nan wa kasirun rumma ne ko ko an yi shi wa aina ati to bismillah rahman rahim wa aina ati fa'alar mum in ata wa wiyya ainin aw ata misla bata aw mufimin bazza mufahirin ma'a illa mai kun da'il kasrin qadda wa yakun zannu wa halqiyan warad fa fatu inda al-kisai yaddarat ويبتغ الحكي إن لم يشتهر أو يتمانع من الذي ذكر لم تنع الواو بنهو وقع ومثلها الياء بما راها سعى وارمم أو اكثر غير ما تقدم إن لم إن لم يكن مشتهرا قد علم وأده به يدول النظم فلا يكت أو تكت أو تكت نجم ko nujumu au tukata nujumu din yayi amma dai tukata ne wa aina ati fa'ala ainin murari in fa'ala fi'ili in ya zo da awon fa'ala urubu sai zama murari in marin da yake ya zo fa'ala murari insa sai ya zo ya fulu marin da ya zama fa'ala ne wato mai fatar aini a marin to murari in sai ya zo da ramma a ce ya fulu a guraren da za a faɗa a nan a can baya an faɗi waje ɗaya shine inda yake mura'afi kuma ya zama muta'addi shine inda ya faɗa a can rummahu mura'afan mu'adda to anan zai yi bayani akan ragowar guraren da ake yin ramma shi yasa malaman tasiriti suna cewa jawalibun rammi arba'un abinda ke sa a yi ramma guda hudu ne ko jawalibin rammi arba'atu fa'ala murari in yazo ya fudu akwai dalilai guda hudu wanda kowane ɗaya daga ciki yakan kawo haka dalili na farko dai shine wanda aka faɗa a baya cewa ya zama mura'afi ne muta'addi kamar radda za a ce ya ruddu ko madda za a ce ya muddu sai iyaka wa'anda aka fitar kamar habba da aka ce shi ya hibbu ake cewa wanda aka ce wannan shazi ne da kuma filan da aka faɗa wanda aka ce su suna zuwa da fuska biyu ko da ramma ko da kasar to kuma waje na biyu inda murari in fa'ala yake zuwa ya fu'ulu shine in atawa wiya aini in ya zo harafinsa na tsakiya ya zama wawne ina misali kamar kala kamar kana kala asalin kala ya take kawala ne ashe wani a tsakiyar ko kana asalin kana ya aike kawana ne kana kawana ne asali to shi yasa murari in sai a ce ya kawulu wanda zai koma ya kunu ko kana za a ce ya kunu ya zo koma ya kunu waje na biyu kenan jalibi na biyu kenan daga jawalibin rammi au ata misla bata jalibi na uku shine yazo naqisi ne wanda yake wawi kamar da a ko da na ko bata bata asalinsa batawa da na asalinsa da nawa saboda ya ake cewa dunubu dunuwa stifa'in la dunuwa makanatin ko wakar kana fi halati laisa ya budu dunubu ashe da na asali da nawa ne haka nan da ya ake cewa amarin da a wato an ba a marin ba ake cewa matsarin da awa ashe da a asali da awa ne to shi yasa shi ma murari in sai a ce ya du'u ya daru ko ba ta ya fito waje na biyu kenan ya zama na kisi wawi wancan na waje na uku kenan kai waje na uku kenan na biyun ana cewa ajwa fi wawi haka nan ya zo na kisi wawi shine na uku au mafi man bazza mu fahim ma waje na hudu shine inda fa'ala ta zo don nuna nasara don jaye akan mai abokin gasa wanda ake gasa da shi aka yi nasara da a kansa to sai ya zamo da ramma yanzu misali ana cewa raraba ne ya yi gasar iya duka da ni fararraf turu sai na rinjaye shi a wajen iya duka na nuna masa na fi shi iya duka to yanzu wannan za a kawo murarin sai a ce fa'ana a rubuhu da ramma a kan ra idan da marin rarraba ne wanda yake ba ya zo don nuna nasara a gasa ba za a ce an ribu ko yan ribu ko to amma a nan tun da yake ya zo don nuna nasara a wajen gasa sai zama a yi ramma wannan shine waje na hudu ilmi kun da ilkasirin sun kadda idan ba wani dalili mai ja a yi kasara a irin nan din da ya zamo ya ja a yi kasara kamar misali ya zamo ajofi ne wanda yake ya yi kamar sayara ne fasirtuhu fa ana asiru to wannan ko da yake ya zo don mugalaba amma ba za a yi ramma ba sai a bashi da kasara ko kuma ma sha ne fa mashaitu fa ana amshi wani ya kusa nau'u halgiyan warad idan wannan nau'in ya zama warad da halgiyan ya zo halgiyi fa fato inda kisa'i dara to a masa fata shi ya fi zuwa gurin malam kisa'i shi yasa shi a wajen malam kisa'i sai ka ce fataha ne fa fatatuhu fa ana abtahu amma wajen sauran malaman suka ce zaka ce fataha ne fa fatatuhu fa ana abtu fa ana abtuhu wannan kenan wa yabtahu halqiyu ana yin fataha ga fi'li wanda yake halqiyi a kamar fataha illa mishtahi idan bai shura da wani ba amma in ya shura da wani abu daban ba fata ba to wannan sai a kyale shi kamar misali qa'ada za a ce qa'ada eh, qa'ada ya qa'udu saboda shi yayi shuhura da cewa yana zuwa da ramma qa'ada ya qa'udu ya qa'udu aw ya tu ya ti mani min allazi zukin ko wani mani ya zamo ya zo daga abin daga a cewa ai masa fata shine allazi zukin na misali kamar wa'ada wa'ada ya zo misali shi yasa shi a wa'ada jalibai biyu ne suka yi tanazuri abu biyu ne wanda kowanne a yadda yake nema ya bambanta da yadda ɗayan yake nema zama wasa misal ma'ana an fare shi da wa yana neman ya zamo da kasara a ce ya fi'ilu a murari amma zama wasa ainiyul halqiyul aini cewa harafinsa na tsakiya ya zo daga huruful halqi shi kuma wannan yana neman ya zamo a masa fata a ce ya fa'alu to a nan sai na farkon ya rinjaye a kan na biyan wato za aka dubi zama wasu misalu ba a ce ya wa'adu ba aka ce ya ido amma kama a wahaba ya ake cewa murare kaga shi ma da an dubi cewa misalu ne sai a ce ya hibu amma ba ya hibu aka ce ba sai aka ce ya habu ya habu liman ya sha'u winasan wa ya habu liman ya sha'u zukurkun wa haba fili ne wanda shi da marinsa a ƙur'ani da murari'insa da amrinsa mako marinsa ya kai guda nawa wa habna lahu wa habna lidawo da sulaimana wa habna lahu ishaq wa yaqub wa haba ya kai guda nawa a ƙur'ani akwai kuma ya habu kamar wannan ya habu liman ya sha'u wa ya habu liman ya sha'u ya habu liman ya sha'u wa nasa wa ya habu liman ya sha'u zukur ya habu ya kai nawa qur'ani akwai kuma hab amr habli min ladunka habli hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun shi yasa wahaba fili ne wanda yake da marinsa da murari inda amrin a qur'ani to shi dai wahaba sai ya zamo a shi an dubi cewa ai halqiyul aini ne ba a dubi cewa misali ne wawi ba amma a wa'ada an dubi cewa misali ne wawi ba a dubi cewa halqiyul aini ne ba to lam tamna il wawu bi nahwi waqa shine yace wawi bai hana ai fataha ba a kamar waqa waqa ya ake cewa ya qau wa mislu hal yawu misalin wannan ya bata hana a yi fataha babu ma raha sa'ada kamar sa'a sa'a ko ra'a aka cewa ake yas'a ba amma man ja aka yas'a haka nan ra'a yara ake cewa wanda asalin yara yara ne shi yasa jalibin fataha biyu ne shine ko dai ya zamo halqiyul aini ko halqiyul lami shi yasa kenan a iya cewa jaliban sun kai nawa kenan daga yadda muka taho da ababin nan in an ce shi misali iri biyu ne akwai misali wanda yake wawi akwai misali ya'i to kuma sannan aka ce ga mura'afi lazimi sannan kuma aka ce ga azwafi ya'i sannan aka ce ga naƙisi ya'i to sai ya zamo jawalibul kasari hamsatun kenan abinda ke sa murari in fa'ala ya zo ya filo guda biyar ne shine ko da ya zama misali ne wawi shine kamar wasala za a ce ya silu wasala za a ce ya silu misali wawi ko kuma ya zama misali ya'i kamar yana'a yana'a za a ce ya yi ko ya tsara za a ce ya yi siyo musamman ma ita ya tsara tunda ita ce ta fitowa cewa misali ne ya iya kawai yana'a akwai duban cewa kuma ya halƙiyun lamini amma dai ya tsara na ya yi caca akwai ya tsara mai ma'anar ya yi caca akwai su ma'anonin kuma na ya tsara amma da yakan zo da ma'anar caca kamar na lauyoyin siruna bihamlin kada ya sarfu biha wa kullu ma yassara al-aqwamu magaruru na alqama a ko kuma wato jalibi na uku kenan jalibi na hudu shine zamo mudda mura'afi ne amma lazimi kamar malla kamar hanna hanna ya hindu hanna ya hindu sai kuma wato jalibi na farko shi ne ya zama misali ne wawi jalibi na biyu ya zama misali ne ya'i jalibi na uku ya zama mura'afi ne kuma lazimi jalibi na hudu ya zama ajwafi ne ya'i kamar sare siyo jalibi na biyar shi ne ya zama naƙisi ne ya'i kamar rama ya rimi ko ƙara ya ƙari ko sara ya sare to wannan su ne jawalibul kasari guda biyar jawalibul rami ko guda hudu ne shine ko dai ya zama mura'afi ne muta'addi kamar radda ya ruddu ko kuma ya zama ajwafi ne wawi kamar kala ya qulu ko ya zama naqisi ne wawi kamar da ayatu ko kuma ya zama ya zo ne dan nuna rinjaye wajen gasa kamar raraba ni fararan fuhu fa ana arruhu jawalibul fatih ko guda biyu ne shine ko dai ya zama halqiyul aini ne ko kuma ya zama halqiyul lami to wannan kenan warmum au sun gara ma takaddama idan ya zamo shi fa'ala bai zo da ɗaya daga cikin abin da aka faɗa ba to kana da damar kai masa ramma ko kai masa kasara amma fa illa bai kuma shahirin kad ulima idan bai shura da wani abu ba in ya shura da ramma to dole ka kyale shi da ramma in ya shura da ramma to wannan dole ka faɗa da ramma kamar katala ba wani dalilin da za a ce zai sa murari in katala ya zo ya katulu illa iyaka zarar shuhura in kuma ya shura da kasara to dole ka bar shi da kasara kamar raraba raraba ba wani da'i cikin da waƙul wato guda biyar ɗin da aka faɗa babu da'i ko ɗaya a ciki shi ya to amma tun da yake ya yi shura da kasara to dole ka haƙura da cewa a ce ya ribu dole ka haƙura da cewa ya ribu wa'aduhu bihi ya dunun nazo in aka ce za a lissafa irin wannan waƙen namu sai ya tsawo fala yukattu ya wuce a ce a lissafa au tukattan nazo sai dai in za a iya lissafa taurari in za a iya lissafa taurari na sama to a iya lissafa fi'ilin da yakan zo da fa'ala ya kulu ko ya fi'ilu a me jami'ul amsali wato fatul akafari guda nawa ya kawo a duba a ga guda nawa ya kawo kuma shi wallahi dan fodo guda nawa ya masa gari a kai shi ne mai jami'ul amsali la'alla ya kawo wajen 200 da wani abu ko shi wallahi ya masa gari wajen 100 da wani abu ko akalla amma dai a duba a gani to kuma wanda ya zo daga baya bayan shi wallahi ne misbahul af'ali shi kuma guda nawa ya kawo sai babu al'afalin sai da ya kare ba a kan shawa abdullahi ko ko wanda ya wa hisunan rasina ɗin shawa abdullahi shari mai dan mai doka ko a littaf ta amirul hisini to guda nawa ya kare mai ta amirul hisini ya kaga ya yi kare ba a kan abin da shi shawa abdullahi ya kawo shi yasa to a duba a ga sun kai nawa illa iyaka dai a ce za a tsaya bin su kamar wahal da kai ne ilimi ne zai amfani amma dai wani allah ya dauke hankali daga wani abu wanda ya fi shi amfani inda a ce sai ka san fi'ilai wajen ɗari shida da ma'anonin kowanne a cikinsu wanda wani fi'ilin haka gama rayuwa ma ba za ka ga wani balarabe ya yi amfani da shi ba to kaga abin ya yi yawa kenan idan da ce filin da aka yi amfani da shi a ƙur'ani ne ko a hadisi ya ce a daga kutubun sittatu ko ko a a luga yana yawan zuwa kama a ce abu Allah katul ashuru din nan ya zo to ai da dama amma a ce kalma sai ta bibiya ma ka ganta har ka gaba rayuwa ba lalle ka ga wanda ya amfani da ita ba amma kuma kana rike da ita ai ka rike kudin da ba a kashewa kuma ka rike kudin da ba kudin da ba za a kashe ba ne ko kai kokari ka rike wanda ake kashewa mala Allah sai ya fi ma muhimmanci alhamdulillah kamar misali wanda yake za kamar awon fa'ila kamar da ake cewa kamar wajila ya wajen misali eh sai da wani awon fa'ila ne wannan fa'ila ne fa'ila ne wanda yake ya zo musu kiyasi in an ce wajila ya wajalu ai fa'ila ce wanda yake ta zo musu bani daman ko kuma duban cewa fata ce ba ta yi nauyi ba shi yasa ba a shafe wawun ba yawa musu da yawa in fata ce ba lalle a shafe wawun ba akan shafe wawun ko da fata ce kamar wahaba ya wahabu kaga ba a ce ya wahabu ba aka ce ya habu ko ka ya kau ko wa ada ya wa ada ko ko wa ada wa'ada shi wa ke ido ai shi wannan kasara ne yawa shi wannan kasara ne Eh? yawwa babu shi ba wani jalibi zara shuhura ce yawwa abinda za a ce nasarar jara shuhura ce kamar katala shuhura ce yawwa a filan fatiha guda nawa ne da jalibi sulasi a fatiha guda nawa ne ya kai hudu ne kai hudu ba gaba ɗan filan da fatiha guda hudu ne ko amma akwai abada abada ak- na abudu kaga ba wani jalibi zara shuhura ce anan hada ya hadi da aka kawo amin ihidi wannan akwai jalibi saboda nakisi ne ya iyi ko a nakisi ne ya iyi wa'annan guda biyan su kadai ne sulasiyai a fatiha ko an ama ruba'i ne yawa a ista'ana da aka kawo nasta'inu murari insa sudasi ne amma dai da ihidi da na abudu su ne wanda suke sulasiyai ko to shi na abudu ba wani jalibi yau ba wani jalibi a ciki amma shi a hada da akwai jalibi na kisi ne ya iya shi yasa ya zo ya hade to alhamdulillah sai ni sallama